إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له كما وقل سيداشي سيداشي ساساك شيئا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسأل الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فكنا متابعا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna matuƙar godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan lokaci domin gabatar da karatun ana littafi na tafsiri ta yasirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan a wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa wanda yau za mu tashi farkon suratul jinni malashi tafsirin suratul jinni tafsirin suratul jinni bismillahir rahmanir rahim bismillahi da sunan Allah za mu hara wannan tafsirin ar-rahman mai gamammar rahama ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga masoyansa Allah subhanahu wa ta'ala ce kulka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda aka aiko shi ga mutane uhiya ilayya an yi min wahayi annahu istama'a nafarun min al-jinni cewa wasu jama'a na aljannu sun saurari karatu na na alkur'ani faƙalo sai suka ce a lokacin da suka koma wajen mutanensu ina sami ina ƙur'anin ajaba lallai mu mun ji wani abin karatu mai ban shawa mai ban mamaki wanda daga ji ba tsari ba ne mutum ba magana ba ce ta mutum wannan abin karatu akwai abin shawa a ciki sannan akwai abin mamaki ya haji ilar rushidi yana shiryarwa zuwa ga shari'a da aka fa amanna bihi mu da mun imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada kuma ba mu sake shirka da ubangijin mu mana ba za mu sake hada wani da ubangijin mu ba ko ai kul kace ya ayyuhar rasulu linnas ya kai wannan manzan ga mutane wanda aka aiko sa dan zuwa ga mutane ka ce musu ohiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni an min wahayin cewa wasu jama'a na aljannu sun saurari karatun alqur'ani na sarafahumullahu ila rasulihi Allah ne ma'ana ya kaɗo su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama li sama'i ayatihi dan sauraron ayoyin Allah da ya samkar na alqur'ani li taquma alaihimul hujja idan a tsayar musu da hujja ma'ana hujja ta tsayu a kansu wata timma alaihimun ni'ima kuma ni'imar Allah ta cika a gare su su zama musulmi wa yakunu mundirina liqawmihim kuma su zamanto masu gargadi ga mutanensu wa amara Allah rasulahu Allah ya umarci manzansa an ya qussa naba'ahum ya labarta labarinsu ma'ana ya karanta labarinsu alan nasi ga mutane وذلك wannan kuma annahum lamma hadaruhu lokacin da suka halarto ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi iska manzon Allah na ba da sallah a sallah asubahi a kasuwar Ukkas ko da suka zo sai suka ce ma mutanensu an situ ku yi shiru falamma an satau lokacin da suka yi shiru suna saurare fahimu ma'ani sai suka fahimci ma'anonin alkur'ani wa wasalat haqa'iqahu ila qulubihim ababen da suke na haƙiƙa sai suka kai a cikin zukatansu da aka faƙaru sai suka ce inna sami'ina qur'anan ajaba lalle mu mun ji wani abin karatu mai ban shawa mai ban mamaki ai min al ajaib al ghaliya na daga cikin abubuwan mamaki waɗanda suke masu tsada wa abubuwan shawa waɗanda suke masu tsada wal matalib al aliya da abubuwan da ake nema waɗanda suke madaukaka wannan abu ya faru ne a lokacin aljannu sun zamanto suna hawan juna wani ya wani ya wani sai sun kai sama ta farko Allah ya kan gaya ma mala'iku abubuwan da za su faru a duniya wani lokaci sai su sabto wani abu na wannan magana da suka ji mala'iku na tattaunawa na abubuwan da za su faru wanda a can sama in ya sabto sai ya gama na ƙasa da shi na ƙasa da shi ya gama na ƙasa da shi har a zo na ƙasa to shi na ƙasa in ya zo shi kuma sai ya nufi bokaye da haka in boka ya zo sai ce ai za a yi abu kaza gobe sai abin ya faru sai su ƙara ƙarya sai yana iya ƙara ƙarya ma sama ga ɗari kuma duk sai a yadda to a lokacin da aka aiko manzo Allah sai aka hana su sauraron wannan sallallahu alaihi wasallam shi ne mun je can gaba za mu gani inda can suke cewa abin nan wa anna lamasna as-sama'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba mu a lokacin da muka je saman nan inda muka saba zama wa anna kunna wa minane wa anna kunna minha maqa'ida yawa muna da wuraren zama a sama amma yanzu da muka sai muka iske ta an cika ta da masu gadi su da tauraro waɗanda suke masu tsanani sannan kuma da wuta wasu su wuta shi yasa wani lokaci sai ka gani wani tauraro ya ta wil a lokacin jahiliya sai a ce wani babban mutum ya mutu a su ne ake juha ake juha wani lokaci tauraron ya an jeho shi yana iya samu ya same su ya kone su wani lokaci ka iya kai garin su da ya labarin har ya kai ƙasa to shi ne Allah yake ba lokacin sai shaidan ya ce musu to ku rarrabu ɓangarorin duniya ku je ku yi bincike akwai abin da ya sa aka hana ku sauraron wannan abin ku je ku bincike ko ne to su wanda tawaga su ne wanda suka zo wajen su kasuwa ukas suka ruɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a yi da lokacin sallah asubahi yana ba da sallah sai suka za suna saurare to shi ne Allah yake ba shi labarin abin da ya faru shi bai sani ba har sun saurara har sun fahimci alkur'an har sun yi imani har sun koma wajen mutanen su suna wa'azi ko to shi ne Allah yake ba da labari ya hadi ila rushdi yana shiryawa zuwa ga shirya wa rushd abin da ake nihi da ar-rushd ismu jami'un li kulli ma yurshidu an-nas ila masalihi dinihim wa dunyahum suna ne in an ce ar-rushd suna ne wanda jami'un ya haɗe li kulli ma yurshidu nas ila masalih dini duk abin da ke nuna ma mutane abin da yake gyara ne ga addinin su wa duniyahum da duniyar su to ana ce mai ar-rushd duk abin da zai zama to a maslaha ga addinin mutane da kuma duniyar su to wannan ana ce mishi mai ar-rushd suka ce ba amanna bihi mun yi imani da shi wa lan shirka bi rabbina ahada ba za mu sake shirka da ubangijin mu da kowa ba ba mu hada shi da kowa wa jama'u bainal iman suka hada tsakanin imani ma'ana sun yi imani kan suka ce fa amanna bi sai da suka zama mu'mine tuka da suka saurara suka musulun da suka yi imani yanzu a lokacin sai suka yi sai suka shiga wa'azi فجمعوا بين الإيمان سكا هذا سكان إيماني الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وأن دكر أيوكا الخير سنة شجاني شكل إيماني إذا إيماني أكي ينسكو ثم إيماني بأسام أيسو وبين التقوى سكان كما تورا الله سكا هذا سكان إيماني تورا الله المتدمنة لترك الشر وأن تورا الله يقوم شبال الشر kawo ku babu sharrin da ya kai mai haɗa Allah da wani da aka suka ce walan nushrika bi rabbina ahada tsoron Allah ke sa wannan tsoron Allah ya kumshi barin dukkan sharri waja'alu sababa da'i lahum ila al-imani sai suka sanya dalilin da ya kira su zuwa ga imani wata wadi'ihi da abin da ke bi masa shine ma alimuhu abinda suka sani ma'ana abinda suka sani suka fahimta min irshadatul qur'an na abubuwan da alqur'ani ke nuni zuwa gare su tunda da suka zo kalu an sutu ku shuru sai suka yi shuru sai suka fahimci karatu dan ana karatu baka baka saurara ba baka fahimta karatu shi yasa ai Allah yake cewa menene yake cewa wa idza qul alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu ku saurari alkur'ani sannan ku yi shuru sauraren da yin shuru shi zai sa a fahimci qur'ani a fahimci karatu amma in ba a saurara ba ba a yi shuru ba ba a fahimta da haka duk wanda kaga ya zo wajen karatu sai yana surutu bai fahimta karatu tsoron wa'azi yana surutu to bai fahimta wa'azi wa'azin ba zai amfane shi ba kaga ya tashi tutar babu ya yi aikin banza kenan irin waɗannan abubuwa sai a kula da su ko da makaranta ana karantarwa aka ga ɗalibai na surutu to a hana su surutu a ce su shiru sannan ma'ana su saurara su shiru inda suna son su fahimci karatu wannan kenan ko wa mastamala alaihi min al da abinda qur'ani ya kumsa na abubuwan gyara maslaha wal fawaid da abubuwan fa'ida fa'idodi wa shinabul madar da kuma nisantar duk abin da ke cutarwa alkur'an na karantar da wannan nisantar duk abin da zai zamantarwa cutarwa ne fa inna zalika ayatun azima wannan aya ce babba wa hujjatun qati'atun kuma wannan hujja ce yankakkiya liman istanara bihi ga wanda ya haskaku da alkur'ani shi yasa ake son a matsayin ki na musulma ya zamanto alkur'ani shine abin hirarki har ya zama miki haske a zuciyarki kada ki yarda a ce yau ga wani ini ya zo har ya wuce miki karanta alkur'ani kake yarda alkur'ani ya zama abokin hirarki maimakon ki zafi ta surutu ko kina ta abin da bai a'a da kin samu wata dama ɗauki qur'ani ki ta karatun alkur'ani karan yawan karanta alkur'ani na haskaka zuciyar mutum in zuciya ta zama to mai haske to ba abinda za ta rika tunani ko umarnin mai ita sai ne sai alkhairi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi rai mai yawan umarni ne da mummunan abu amma in ana haskaka rai da me da alkur'ani to sai wannan rai ya zamanto maimakon la'amaratun bisu sai zamanto sai ta zamanto la'amaratun bil khairi ko saboda haka abin wasa ala alkur'ani a riƙi ƙur'ani da kyau a rika karanta shi ko da yaushe in kin gama aikace aikacen ka cikin gida kin gama tsorin ki kin gama share sharen ki kin tashi ɗauki ƙur'ani kan kina ki bata lokacin ki wajen kallon tiktok ko wani abin nan inda ba wa'azi ne zaki saurare ko wasu karatuttuka ba ɗauki ƙur'ani aƙalla ko fashi ɗaya biyu uku ki rika karantawa to wannan zai taimaka miki rayuwar ke kanki za ki samu nutsuwa za ki ga canji a cikin rayuwar za ki ga mu canji da rayuwa a cikin kai ko rashin lafiya ya dame ki kin ga kin kasa kan kin ga an yi magani an yi milani abu ya kici ki da kufa da yawan karatun qur'ani wallahi sai kin samu sauki da haka kenan alqur'ani haske ne haka a bar wasa wa hatada bi bi hadihi kuma ya shiryu da shirya alqur'ani wa hadha huwa al-iman an-nafi wannan shine imani mai amfani al-muslim li kulli khair wanda yake aifar da dukkan alkhairi wanda yake aifar da dukkan alkhairi المبني على هداية القرآن وأن أكا جينا أكا شريع القرآن بخلاف إيمان العواعد والمربي والإلف ونحو ذلك فإنه إيمان تكليد تحت خطر الشبهات الع- والعوارض الكثيرة سابان إيماننا العوائد abubuwan da ke kai kawo walmurabbi da wanda ake eh, tarbiyyantarwa ko kuma eh, wanda yake eh, reno wanda ake reno wal'ilf da wanda ake neman kamar eh, a ɗan haɗu wani abu zalika da makamancin wannan fa innahu imanu taklif imani ne na ratayuwa da wasu ta ta katsar shubhat wanda yana karkashin eh, haɗari na shubuhohi kamar yadda kuke ganin sai a mutane eh, babu karatu ba a san hakikanin addini ba kawai su sun rataye da maganganun wasu in dai an ce wani ya ce kaza to shi ne ido ido- ido da hin suke ba mutane da suna addini ido da hin kaga wannan hadari ne shi a zo mutane shigoyi wal awaridil kathira da abubuwan da suke zuwa masu yawa wannan kenan ko wannan shi ne tafsirin waɗannan ayoyin na farkon wannan sura ayoyin guda uku wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta zuya mana wannan shine kusan a ce me ake cewa waɗannan ayoyin guda uku da muka da- da muka abin da me ake cewa da muka karanta mun gaya muku sababin nuzul ɗinsu da Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da aka aiko shi aka hana su sauraron sama da suna ne ha? yawwa yanzu sai aka hana su da kawai da an ga irin wannan taurarin ya sai a ce an yi wani sarki ya mutu ko kuma an yi menene kuma a wannan duka maganganu ne waɗanda ba su ne gaskiya al'amarin ba gaskiya al'amarin shi ne kamar yadda muka yi bayani shi kanshi manzo Allah bai sa abu ya faru sai da Allah ya bashi labari tunda ba ganin su ake ba su su ne ake ce ma a yani alamul ghaibi duniyar da suke fake wayanda halatu ne wayanda suke boye ba ganin su ake ba ko da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته